yana son gani da muke da shi قال أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا يمتن ونوني مجار الخير دا البركانا لهدي درن ثلاثة أدرن لتنين أفوا لهدي درن لتنين sha biyu da watan Jumadal Ula bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 shekara 45 wanda ya dace da 26 da wata na 12 da wata na 11 shekara 2023 miladiya annabi annabin Allah annabi Isa dan na mare idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na matnul iziya da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na annur da yake wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari na tawatin horiyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 29 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa muna roƙo da Allah subhanahu wataala ya daidaitar da mu ya ba mu ikon tabbaka abin da muke karantarwa kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya kare mu a satin da gabata mun kai ƙarshen bayanin babin zakka haka ne wanda kusan sati hudu muna bayani to ina fata abinda aka yi na bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya tasiri a cikin mu baki daya kuma wanda Allah ya baiwa abinda ya kai nisabi to ya ji tsoron Allah shi kuma ya fita haƙƙin Allah ya baiwa wanda Allah ya ci a basu daga yau za mu tashi babi na hudu shine babin azumi malam ya kama na zancen babin farko aka yi tsarki sallah muka zo zakka yanzu kuma za mu shiga azumi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Malaci albabin rabi' fi saumi babi na hudu da ya zo ya karantar da mu bayanai da kuma hukunce-hukuncen azumi. Tumi ake nihi da azumi jama'a, shi ne malaci wa huwa imsaku ai as-sawmu huwa al-imsaku an shahawatayhi al-batn wal farji yawman kamilan bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala abinda ake nihi da azumi shine al-imsak kamewa riƙewa an shahawatayil batn wal farj daga shawar ababe guda biyu shine farj farji da kuma ciki ciki na da shawa shawar sa lokacin da duk yaji yuwa a ya sha a sa masa abinci ko haka kuma al'auran mutum na da mutum karan kansa na da shawa wanda yana biyan wannan shawar ta hanyar farjinsa ma da ce abinda ake nihi da azumi shine mutum ya kame game da wayannan shawowin guda biyu na cin abinci da kuma kusantar iyali a wuni guda kasal yuni kamil wuni an ce wuni za mu zo mu ga menene wuni bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da wata manufa ba sai dan neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi zamanil haid wannan azumin da za a yi dan Allah to ya zamanto ba cikin lokacin da ake haila ma'ana mace mai haila ba za ta yi azumi ba ko da lafiyar talau sai jinin haila ya zo mata ba za ta yi azumi ba wan nifas haka ma jinin biki idan mace tana da juna biyu ana azumi sai ta haihu to za ta aje ne game da azumi bayan ta samu dama sai ta warkar ramkar da wato wannan azumi ta rama wannan azumi mun fahimta duk da mun yi maganganu akan kadiyar mace mai ciki da mace mai shayarwa malike cewa wa ayyamil a'yad da kuma ranakun da ake yin iji ranar idi haramun ne ayi azumi bai halitta ba annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ba a yin azumi ranar idi to idi nauke da musulmi na'am idi nauke da musulmi idi guda guda biyu idul adha da idul fitr sallar azumi sallar da ake sallah wanda muke cewa sallah karama da kuma babbar sallah sallar layya bayan su dai musulmi ne kai baka da wata sallah wadda ba ita ba duk wata sallah wadda ba wannan ba yahudanci ce duk wata sallah da za a yi fete dai ba sallar idul adha bace da kuma idul fitr to wannan abin yahudanci ne ba musulunci bane kun bai kamata mutun ya je yayi yayi wannan sallolin ya sharaka a ciki kowace ban fidda maka kowace daga cikin sallolin ba balma abin yafi rintsaya kwarai harancin yafi tabbatuwa akan abin da yake na kirista ne mu yanzu kasan nan wajibi ne mu da ba kiristoci ba amma duk wata sallah ta Kirista musulmi na yin ta ba wata sallah da Kirista yake fete a wannan kasar face musulminta suna yi ba idan muka doka eh Vincent December sallah waye eh sallar Kirista ce musulmi ba sa fete shome efe ne ko a ranar gwamnatin Niger ta yarda kadiba ta yarda ku zauna gida ka ku yi aiki amma za a biya ku ta yarda ku zauna gida kada ku yi aiki amma za a biya ku mun fahimta eh reme janvier sallar wace ce eh sallar kirista a ranar ana aikin gwamnati a ƙasar nan ba a yi ita ma an yarda ka zauna ba kai aiki ba amma za a biya ka haka ne akwai wata landi da fak ko kuka ta wace ce landi da fak ta musulmi ce ko ta kirista ta kirista ce ba haka bane Allah shi yahi mana kuma har aka musulmi su kansu suna jin dadi a wannan ranakun suna ta yan kristoci farin ciki to ya ake aka samu a dinga tahiya hutu 31 December da da 25 December da kuma janvier premier janvier 31 babu aiki 25 babu aiki da premier babu aiki ba haka bane yadda abin yake malam jabir lokacin da tura mulkin mallaka suka zo su kasan su ne mushannin farin a kasan kuma an dako su daga cikin arnawa aka kawo kirista suna koyarwa to din ya zamanto wannan lokacin yayi ba sa kur sai su tafi za su tafi kasar su wajen wannan wannan bartayar dan bartaya ce to mu ma dai abin ya shahe mu galgocin ta shahe mu Allah shi yahe mu gaskiya kamata a yi lissafi wannan gwamnatin da ake kyautata mu zato ya kamata yi tunanin wannan abun mu ba musulmi ba a kuma muna muna mu ba mu ba kirista ba kuma an sanya mu tilastawa abin da yake yi na musulmi kirista kaga ya kamata a ce tun ba musulmin banza muke ba musulmi ne wanda suke nagartattu sun san abin da suke yi idan bai kamata a dinga shiga mana da ababe a cikin a cikin juna ba Allah ya datar da mu daga ranar sallah ba ba azumi ko ka doka kaje an ce yau sallah ce wajibi ne dole ka aji walisawmi thalathatu arkan azumi da rukunne guda uku wanda azumi baya yiwa sai da su abu na farin al-imsaku anil muftirat shine kamewa dukkanin abin da yake dangin abinci ko na shawa kaljima kamar mutum ya kame game da saduwar iyalinsa da rana haramun ne tun daga lokacin da ake cewa alfijiri na biyu har zawwa kafin faduwar rana haramun ne amma daga faduwar rana zawwa kafin ketowa alfijiri Allah ya halitta mutu uhilla lakum lailatul siyamir rafsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna mun bai karatun masha Allah wa ikhrajul mani da kuma mutun yayi wasan da za ta fitar masa da mani idan mutun na azumi haramu ne da gangace fitarwa kansa da mani wal mazid kuma ma mazi abinda mai shahwa sughra ke tayarwa walƙai da dagangancin yin amai wa isalil akali wa shurbi aw ghairihi ma ila alhalqi da kuma isar da abunci ko abun sha ko wani abu daga cikin wayannan wanda ba su ba ta hanyar alhalq ta hanyar makoshi min alfami ko daga baki aw alanfi ko kuma daga hanci wal uznaini wal ainaini ko kuma ta hanyar idanu da da da kunne duk abin da zai dauki nau'i mai suna na abinci wanda za a sanya abin da zai wuce a makogaranka yanzu misali kamar sai a ce ga wani magani na ciyen ido wanda in mutum ya sanya to abin zai kai da makoshinsa to in yana azumi bai kamata ya sanya ba so da ba a buƙatar abin da zai abin da zai wuce cikin makogaro asani sharadi na biyu anniyatu yin niyya sai ka kudurta cewa za ka yi azumi fala ya sihu saumun biduni ha azumi bai inganta sai da ita ba a azumi babu babu niyya dole sai ka kudurta a zuciya fardan aw nafila wannan da zamanto azumin nafila ne ko nafila sai ka kwana da niyya duk da azumin nafila malamai sun tattauna akai cewa mutum zai iya ma tashi bai kwanda niyya ba kuma ya tashi da shi wa yashtaratu fiha an takuna muayyana بأن ينوي آداء فرض رمضان مثلا أنا صمت يعين النير cewa azumin me kake son kai azumin me zaka yi kamar misali mutun ya kudurta a zuciya cewa yayi niyyar yin azumin watan Ramadan kwana 30 ko 29 dan neman yardan Allah to zai furta a zaka yi ne a zuciya kacal mutun ya kudurta wannan a zuciyarsa mutabayyina da mutun zai muta mubayyit mubayyitatan da mutun zai kwana da ita ana son ka kwana da niyya ana son mutun ya kwana malamai sun tattauna hukuncin wanda bai san an ga wata ba na Ramadan sai da ya tashi sai ga ya so tuwansa da man sharu da nama ya fara kai wasa kaya sai ka ce kai wanda baka san yau azumi ake ba to ata an gun malume zai daina cin abinci ne kawai zai liki zai tsayar to wannan azumin na wannan wunin da yayi rikama bakinsa ya hukuncin sa yake sai ya rama ko ba zai rama ba malume su tattauna akai wanda wannan kadiyar mun taba tattauna ta a wannan masallacin ko ina ganin muhadarar farko gabanin a fara sallah a wannan masallacin a gare Allah ya datar da mu daga falata sihu naharan bai inganta a bazarar malikiya mutum ya niyya da rana da rana baka yin niyya sai ka kwana da ita jazimatan kuma da mai karkarfafa ka ka karfafa niyyar fanniyatu mutaraddidatu batila duk niyyar da ake shakka game da ita to wata kila kun da azumi wata kila wata kila tashi da azumi kila ban tashi da shi to wannan niyyar ba ta yi ba sai ka kana da niyya jazima karfaffa cewa da yaqinin zaka yi amma in kana shakku zaka yi ko ba zaka yi ba to wannan niyyar gun malaman malikiya ba ta yi ba mun bayyana faman nawa lailata shakki siyama gadin in kana min ramadana lam yujzihi duk wanda yake kwankwanto to mu dai in an ga wata to in ba ga wata ba to wannan niyyar ba ta yi ba in ji malam sai ka kwari da niyya cikakkiya ko kuma zai ce wata ila ni in tashi da azu ta ban tashi yana shakku sai il sarki na bai dan sauki ba wata ila in yau ta ila ban yi ba in ka ma yi mala yace lam yushzi wannan azumin bai wadatar maka ba sai ka rama sa shine abin da malam yake sai ce as-salisu abu na uku da akwai maganganun malamai wanda ba wannan ba shar'i na uku shine zamanin sawm lokacin yin azumin wa huwa min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shams azumi na farawa daga kecewa al-fijri as-sadiq na gaske domin al-fajr guda biyu ne akwai al-fajr al-kadhib akwai al-fajr as-sadiq al-fajr as-kadhib shine wanda zaka ga akwai duhu duhu amma al-fajr as-sadiq ai zaka ga haske ya ya tako ko hasken al-fajr ya ke ya tako ila gurubi shamsi zawwa faduwar rana ashe daga lokacin da al-fajr yake to zawwa rana ta faduwar rana ba zawwa kiran sallah ba a'a in rana ta fadu ko ba a kira sallah ba kawai ka sha ka sha ruwanka kawai malanka ka kai basmala ka ci abincinka fi ghairi ayyamil haid ba cikin kwanakin aila ba wan nifas da da jinin biki wa yawmil fitr da kuma ranar da ake sallar sallar azmin karamar sallah wa yawmin nah da kuma ranar babbar sallah idan muke fada ba a azumi wannan ranakun ba a azumi ranar sallah karama da kuma ranar babbar sallah wal yawmaini ba'dahu da kuma ba azumi bayan a cikin ayyamut tashriq ranar ɗaya da sallah babba ɗaya da sallah babba da biyu da sallah babba ba a azumi li ghairil mutamatti da wanda baya cikin tamattu'i wanda baya tamattu'i ma'ana wanda yaje ya aza a yanda yayi umara sannan kuma yayi aikin hajji a lokacin nan ko kun fahimta tamattu'i shine mutun ya yayi umara yaje umara a lokacin da ake aikin hajji ya je umara lokacin aiki amma kafin a fara aikin hajji sai ya je cikin watan da ake aikin hajji yana zuwa ya je miƙati sai ya ɗauki niyyar yin umara idan ya ɗauki niyyar yin umara a ya zo harami zai yi umararsa ce ba in ya sauke umara sai ya je fi da wannan farin ƙyallen ranar takwas da watan zilhijja sai ya sanya ya ɗaura ya ta yi ya yi ya ƙulla niyyar yin aikin hajji kuma ya yi niyyar yin aikin hajji ya sa wani horin ƙyallen ya je tawafi ya sa yi safa da marwa duk abin da ake yayi san ne hoce mai da kaga yayi aikin umara kuma ya zo da to shi wannan sai yayi azumi eh in ya ida daga ba daga ranar 1 da sallah ranar 2 da sallah da yi mun fahimta in ya dawo kuma akwai guda bakwai ko kuma yayi kafara daman kafara ce za yi akwai hada zai yi zai hadiya zai fidiya a sannan kuma akwai kafarar abin da ya aikata na zai azumi ina fatar mu fahimta in ya so ko kuma yayi yayi yayi hadiya to yanzu mutanen mu hadiya suke yi suna zan yin hadiya ne mun fahimta ba su suka yin azumi ba saboda ai ka san waya gare shi musamman ma irin azumi a makka akwai zahi aga ne makka akwai zarhi sai ma da ce faslun yustahabu taqdimul fitr game da sunnoni da kuma mustahabban azumi to ana son mutun ya gabatar da budin baki ba a wasa wajen wajen budin baki ka ta elegance kana jiran sai an kira sallah kuma rana ta kawai tana faduwa ba malai ka dinga amfani da kalandire eh rana na faruwa kare kaza tana faruwa ko ba kira ba sha kawai inda ta hawa ana gaggawa haka mu zaci la yazalun nasu bi khairi ma ajalul fitra mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi ba ce su in matuka suna suna gaggawan budin baki wa ta'khirus suhur kuma yana son mutum ya jinkirta suhur kaka tashi kare dai na daga cikin suhur ai abun yayi nisa ko kusan akwai kusan awa awa uku gaba a so ake kana idawa kawai a fijiri yake tuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta da sallarsa da suhurkin sa kamar ka karanta aya 20 ko aya 50 ba a jima ba a lokacin lokaci so ake sahur kaɗan jinkirta gab alfijir da ke to sai kai sahur wa kafil lisani an hazayani wal fahash mutun ya guji ya kame harshen sa in yana azumi da duk abin da yake na wargi da kuma abin da yake banna irin giba gigara ƙarya tsegumi shiga ba a sa ka ba duk kabari in ana azumi ba a so a yi walfoshi min alkalam ko min alkauli da kuma maganganun batsa asa akwai wanda ma yana azumi saboda ga irin ya dan yi mai saurin karewa sai shige dage ta kai kullu inda ta kallo kafin ya tashi gaba dai mani ya bada shi ko mazi bai da azumi ko kun fahimta ba a san ka kalli alfahasha sannan kuma ba a san ka faɗi alfahasha ka kiyaye wa tarku siwaki bi ratbi da kuma barin aswaki da abu mai danyi anan akwai magana wa tarkul mubalaga fil madmadati wal istinshaq ko ba so mutun ya kware wajen ya kware alaka wajen kwarkwarkwar baki da kuma shaka mu hanci sama sama ake yi ba a yi ka zurfafa dan kana ai ka ja su ta su wuce ko eh wa sawm yawmi arshu arfa li ghairi al hajj kuma an so mutun yayi azumin ranar arfa da wanda yake bai je aikin hajji ba duk wanda bai Allah bai kaddara mata yi aikin hajji ba to ana son yayi azumci ranar ranar arfa akwai lada kwarai da gaske mun bayani wa yawmi tasu'a wa ashura ranar tasu'a da ashura ishna tasu'a da ashura ranar tar da watan al-muharram da kuma goma da watan al-muharram wa thalatha ayyami min kulli shahr da kuma kowane kwana uku cikin kowane wata kowane kwana uku a cikin kowane wata duk wata in za ka iya kai azumi wa kai ma Allah azumi guda guda uku duk wata azumi da uku wala takhtasu bi ayyamil bid ba dole ba sai an kebance kace dole sai ayyamul bid ayyamul bid shine 13 da 14 da 15 in kai su fa ni'ima in kuma ka zaba suru qur'anakun da kai ba laihi abinda ake da bukata ka dewa Allah mun fahimta ko wala yukrahu sawmu yawmil jum'ati munfaridan kuma game da kyamatar an kyamace yin azumi a ranar juma'a shi kadai ba azumi ran juma'a shi kadai to ka kullu niyyar yin azumi ran juma'a ita kadai a sai dai in zaka hada ta ko kai alhamis juma'a ko kai juma'a asabar amma ita kada kake kace kai kai kullun juma'a zaka yi azumi ba sunna bace mun bayyana dan kaga ya kawo salamun ko wala asalin shi wayukrahu ne wayukrahu sawmi juma'ati munfarida an kyamaci yin azumin ranar juma'a ta kadai la wannan za'ida ce wayukrahu zawqul milh eh an kyamaci mutun ya dandana gishiri wa majju ko kuma mutum ya kwarkwara sa to amma ya halitta mace in tana abinci gida ba mai ɗanɗana mata jimiyar ta yi ta yi gu ta yi ɗanɗano sai ta ɗan lasa ka ɗan talasa ka ta haɗa kogon bai ta ba abu da yin jima da mai wa muqaddimatul jima da kuma duk abin da zai kawo zuwa ga saduwa duk abin da zai kai mutum da ya sadu da iyalinsa to ba a daba yayi kalqubnati kamar sumbata mutun ya sumbaci matarsa ba a so kalqubnati kamar mutun ya sumbaci matarsa da hannu ko da kai ko da baki duka ba a bukata musamman mala da matasa wal mubasharati da kuma runguma mutun ya rungume iyalinsa cikin ramadana da rana wa tafakkur da kuma dogon tunani cikin sha'anin mata ka matse wa tunani da zai iya sa mutum ya fitar da mani ko mazi ko mutum da tunanin saduwa haka wan nazarul mustadam da kuma kallon da ba a doke idanu annazar al-mustadam kallon da ba a doke idanu mutum ya kura mace kan idanu kusa akwai irin wa'annan mazan ko jarababu manyu aga ne akwai wasu maza mai yure wajen kallon mata ba ga bane iya kura ma yariya da nuka kai la haula wala quwwata illa billah Allah ya samu wani lafiya to irin wannan kallon da azumi ba a so bafo tayyib wal mula'aba da kuma wasa tsakanin mata da miji mula'aba wasanni da zai tada mutu shawa ba a bukata kai hayin ta mai saji ma zaka yi mai saji shakara tashi to ba bukata ko abin in ulimat in ulimat salama in har ana son zaman lahiya inda har ana son zaman lahiya eh in an nufaci a zauna lafiya ko baita to duka wayannan ababa sai mutun ya kiyaye wa ya haruma alaihi zalika to wannan ya harinta gare sa wala yuftiru as-sa'im al-mutatawwi' li azima to yanzu me ke sa mutun ya kuma walwala azumin sa ya kare azumi yanzu mun bayyana abin da aka hana cikin azumi ko to tambaya to ya halitta mutum ya dinga hira da matar cikin azumi ta hanyar salula na'am a mutum da ya dinga hira da iyalin sai kira ta ne ce na kira ni na kewa sautinki na'am eh yana ta da shawa to shi wanda bai da mata ruwa ta gare sa hukuncin yin mesaji da rana da azumi mutum yin budurwa ta yi mesaji da azumi na'am to da haka gauraye sai a kiyaye sai kada a yi azumin kwana 29 na banza kuma akwai masu yi ko la'agwana sai ya shige cikin burgoy ta surutu kai ka tsammanin sahil bukhari yake karantawa Allah ya samu wani lafiya tumar ya ce wanda ke azumin nafila shi dama azumin farilla ba a karya sa haramun ne karya azumi ba da larura ba me larura da za ta kai ya sa mutun ya kare azumi na'am a farilla mutun ya sha mehin sanya rushin lafiya amma in mutun ya sha da bisa rishin sani to wannan ba a kawo salafi amma larura ne abinda zai sa mutun gashi da Ramadan iri da muzu ya aje azumi shine rashin lafiya ko kuma mace iri-iri gashi rana tsaka ta doki azubi amma kare hudu na na marece sai kuma ta sha abinci larura ta jinin haila ko jinin biki dole ta ashi mun baita Allah ya dace da mu to sai mutum misali sai mutum yayi fira da iyalinsa sai mazi ya zo masa kaga ittifaqa wannan azumin na ranar ya to zai ci gaba cin abinci da kuma zai share sha da onzer sai mutum ya da mata ta ta sahe ya yi ta biro sai ya kira ta suna hira har suka yi fira da mani ya fito masa ya hukuncin azuminsa azuminsa ya ya kare to yanzu zai ci gaba da rike baki ne a matsayin mai azumi ko kuma a aje kawai zai da nemo exotic area da kansa zai rike baki ba zai ce ba kuma zai rama wannan wuni wannan wunin bai yi ba kuma zai zai rike sa to bai halitta da wanda yake azumin nafila shi mai azumin nafila ko ba da dama da kisa kare azumi eh ana iya kira ka wata walima ka dauki azumi sai a gayyace ka wata walima Allah ka zo ka gaske an kawo zabiyat kun gane ai ko kizo ka san zabiyat masha Allah an an kawo zabiyat eh kaga ba sai an cika kare ya bada Allah musamman ma in gayyata ka akai amma yan ba gayyata ka ba ba wanda saka shi biki ma yan ba gayyata ka kakkaje ƙa'ira ta walima in ba a gaice ka baka zuwa in an gaice ka haƙƙi ne ka ci mun bayyanta to an haranta wa mai azumi nafila ya kare azumi ya azima saboda wani abu kawai saboda wani ƙudiri kawai don dai shina da shawar mata ta yi shawa ta motso masa sali ko kuma a'a kawai shi na jin yiwuwa ta kai masa ministan lantarki na ta magana sai ya ce bari shi shekariya shi ko azumin nafila a yanci to bai kamata ba wa in halafa alaihi bi talaqi thalasi aw al-itqi hunnisa hunnisa illa an yakuna ahda walidayhi ko da ko in yayi rantsuwa akan cewa a kan cewa ya sake mata saki uku wa in halafa alaihi koda yi koda ya rantsuwa a kansa bitalaqi thalas da kuma saki guda uku awil itki ko kuma rantsuwa ai intarwa sai ya rantsu ya rantsa cewa in ya sha bawansa ya ya intu ko in ya sha matarsa ta saku to ba zai yi ba azumin nafila ba a bukatar da gangan da aka mutum ya ya karya shi ba ba su illa an yakuna ahda walidayhi aw shaykhahu fa innahu yuti'uhu idha kana ala wajhi ar-ra'fa li idamati sawbihi sai in ya kasance malaminsa ko mahaifansa da yake wa da'a to zai masa da'a wannan bangaren wasan kuna fahimta ba a nan mutum ƙadiyar nan mutum ne ke da bawa mutum ne ke da ke da bawa sai a ce in ya sha in ya sha matarsa ta sauku ko kuma in ya sha bawansa ya intu an allaka intar da bawan ta hanyar ta hanyar azumi shan ta hanyar ya karya azumi to ba zai yi ba saboda ya intar da wani ko ya saki matar ko kuma dan ta zauna amma idan ya zamanto mahaifa ne suka tilasta shi akan suna buƙatar ya kai ya azumin saboda su dalilai ko kuma malamin sai to zai yi malamin da'a wa man aftara fi nahari ramadan amadan aw sahwan wajaba alayhi qada'u duk wanda ya sha a cikin wuni ranar ramadan da ranar tsakar ranar ramadan sai mutun ya ya karya azumin ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya yi sadu da iyalinsa da gangan to ya asimu yayi laifi laifi ne mai girman gaske wai ta jiba alaihi kafara da aka yazan wajibi gare sa yayi kafara bi ahdi salasati ashiya ta hanyar yin abu guda uku ala takhayyir an bashi zabi duk wanda yake so cikin ɗaya cikin uku zai wa hiya imma it'amu 60 miskina ko ya ce da miskini 60 dai kenan ko kullu wahidin muddun muddu muddun bi muddihi sallallahu alaihi wasallam kowanne ya bashi ya bada muddi daga cikin muddin manzon Allah sallallahu ya bada mudu daya ya bada mudu daya wa huwa afdal shine mafifici aw bi siyami shahrayn mutatabi'aini ko kuma a'a yayi azumin wata biyu jere da juna aw itqiraqabatin mu'minatin kamilatin ghairi mulaffatatin salima la tustahabbu biwajhi ko kuma ya intar da bawa mai imani cikakke ba warta ke da matsala ba a lafiyayye wanda in ba irin ta wannan hanyar ba a samu a intar da shi to wannan ma a wannan shi ne kafararsa idan kafara wanda ya sha azumi ko ciyarwa ko kuma mi ko intarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da kusa lokaci malam ba albabul khamis babi na biyar dan ka fadal kafara shi da zai rama azumin a azumi ɗin rashi wannan ma azu kafarar wanda ya lalata azumin zai azumi ne guda ya istighfari Allah ta'ala alam. To akwai abin da ake yi cikin azumi kuma shine itikafi ko? Shine babi na biyar. Malike cewa albabul khamis fil itikaf babi na biyar a cikin itikafi. Itikafi shine mutun ya tare a masallaci da niyyar bautar Allah subhanahu wataala. Wa haqiqatuhu al-lubs fil masjid lil ibadati ala wajhin makhsusin ma'anar itikafi shine mutun ya zauna a cikin masallaci don bautar Allah akan yanayi kebantacce wa aqalluhu yawmun wa layla mafi karancin sa shine kwana da wuni wa akmaluhu mafi cikarsa ashratu ayyamin kwana goma wa huwa min min nawafil alkhair na daga cikin nafilun alkhairi nafilun da ake so mutun yayi walahu arkanun shi da rukunai arba'atun guda hudu al'awwalu na farin al'otakif wanda zai itikafi waye kamata ya itikafi wa huwa muslim wa huwa kullu muslim na farin ya zama to musulmi mumayyiz wanda yake bambantawa ma'ana wanda ya balaga fa yasihu min almar'ati was-sabi war-raqiq ya halitta ya dace wanda yake bawa ko karamin yaro ko mace shi ma yayi itikafi mata ma suna yin i'tikafi yara kanana suna mi i'tikafi bayu ma suna mi i'tikafi asani na biyu as-sawm azumi ana yin i'tikafi ne cikin azumi fala yasihu bidunihi baka tashi zaka cika shiga masallaci kai i'tikafi asani suna uku al-mu'takafu fihi inda ake yin i'tikafin a ciki wa huwa al-masjid shine masallaci musamman masallaci na ake sallar juma'a fala yasihu fi ghairihi bai dacewa mutun ya itikafi inda ba musallaci ba arabi'u na hudu al-istimraru ala amalin makhsus min al-ibadati shine mutun ya dage da yin wani aiki na ibada ke bantacce wa huwa as-salatu kamar sallah wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani wa zikrullahi ta'ala da ambatan Allah ba a zo ba itikafi a ta WhatsApp ana dora kaya saman saman istaci kusa akwai su wannan idan mutum ya shiga itikafi sai shi awa bai shira hira da mata ta shi wa yukrahu an yaf'ala ghayra hadhihi thalatha an kyamace wani abu wanda ba wa'annan ba irin sallah karatun qur'ani ambatan Allah mimma huwa ibadatu kal ishtighal bil ilm kama shagaltuwa da wani karatu wani ilimi wani ilimi wa kitabatil kathir min al qur'an kuma rubutawa mutum ya rubuta daga cikin al qur'ani aw ya kuna imaman ratiban ko kuma ya zamanto limami ne wanda yake na masallaci wa an yarqa ala sathin aw manara ko ya hausa man satih wani huri wanda ke san ko kuma manarar masallaci wa an yu'azziya ko kuma ayi masa ta'aziyya aw yuhanni ko kuma ayi masa barka wa an yi ta tuka gaira makfi ko kuma yayi yayi itikafi amma ghairu makfi wanda bai wadatar ba itikafin da bai wadatar ba shine mutun yazo yana itikafi yana wasu abai wanda suka kamata ba wa yustahabbu al-itikafu fi ramadan ana son yin itikafi a cikin watan ramadan wa ya ta'akkada bil ashr al-akhir min kuma ya dace da kwana goma ƙarshe to akwai abin da ke bace itikafi in kai su itikafin ka ya bace yabtul itikafu bi fi'l kaba'ir yin dukkan wani wani babban kabira na bace itikafi ka zina kamar yin zina in mutun ya zina itikafin sa ya bace wa shurbil khamr da shan giya wal kadhib da ƙarya wal qadhif da kuma yi wa mutun qazafi wa bil jima'i da kuma mutum ya sadu da iyalinsa yana itikafi sai ya sadu da matarsa wa muqaddimati da kuma duk abin da ke kawo yin jima'in kal qublati laylan aw nahara kamar mutum ya matarsa a kiss ya sumbace ta da rana ko da dare ala wajhi shawat amma da ta hanyar shawa wa bil haidi idan mace na itikafi kuma sai jinin haila ya zo mata itikafin ya bace wa bil akli wa shurbi naharan ko kuma mutun ya ci ya ci ya sha da ranan azumi wa bil khuruj min al masjid li ghairi ma'ishatin aw li ghairi hajatin insan ko mutun ya fita cikin masallaci ba da larura ba ko kuma neman abinci abinda zai misalin ya zama to kana itikafi amma babu wanda ke dauka yoni ya kawo maka abin da ka buɗe baki sai ka je ka nemo babu laifi ko ta bukata ta mutum irin rishin lafiya da su makamancin makamancinsu Allah subhanahu wataala ya datar da mu ne ya kamata mu kwana kun ji karatun yau kamar sama sama ake shi kasancewar muna ta dan talan takura min na'am eh eh tikami mutum za ta yi a masallaci in akwai bangare na masallaci za ta yi shi eh ya ya halitta in akwai bangare na masallaci za ta yi yanzu misalin kamar sitemer cikin cikin masallaci ai akwai bangaren mata ko za su iya inda duk wuri ga Ahmad Jami inda ke da kai center akwai wurin mata za ta yi kuma can ta dinga ibada da ciki Allahu ta'ala alam na'am tafaddal eh kamar mutum ya mutum ya daki azumin nafila sai ya zo wajen mahaifiyarsa sai ta dama maka wata hura mai sanyi da ce ka sha kuma kana da azumin nafila ne kana ya kara azumin nafila wannan hura ta bayyanta shi kenan Allah ta'ala alam bambanci karatun Allah ya sanya alkhairi ya datar da mu a bani bita ne ya kamata mu kwana subhanaka allahumma bihamdika shalla allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh